السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله Allah ta'ala kawo mu yau 26 ga watan Jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau 14 ga watan uku miladiya 2018 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam za mu tashi sirar sahabi na 67 abu lubaba tabnu al-munziri abu lubaba tabnu abd al-munzir mala ya sa masa sahibun nafsi lawama abu lubaba ibnu abd al-munzir shine sahabinmu na 67 a jerin gwanan sahabban da ake bamu tarihinsu da sirarsu a cikin wannan littafi mai albarka mala ya masa da take da sahibun nafsin lawama shi ne ma'abucin rai wanda ya kasance mai yi kansa fada allawama allati tu'annibu sahibaha wa ta'tibu alaihi ran da yake ma mai shi fada idan ya ga ya kauce mutum ya aikata abin da yake mara kyau to zai masa fada wanda Allah ta'ala ya yi rantsuwa da shi la uqsimu bi yawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsi lawwama an-nafsu lawwama yana ɗaya daga cikin sahabbai da suka shahara da alkunya fiye da suna shi yasa malamai suka yi sabani a game da sunansa الإمام ابن حجر رحمة الله عليه أتشل التافنس على الإصابة في تمييز الصحابة يتي مختلف في اسمه an yi saɓani a game da sunan abu lubaba domin kamar yadda muke gani nan abu lubaba alkunya ce abu lubabata ga abu ga lubaba sai al'imam na hajar ya kawo maganganu guda uku ya ce na farko al'imamu Musa ibn Uqba ya tafi a kan cewa sunansa bashi sunansa bashi har yake cewa ala bi mu'jamatin ala wazni azim wato bashi wazaninsa azim fa'i haka aka ruwaito daga abu aswadi du'ali shi kuma daga urwa urwa ibn zubair wasu kuma malaman suka ce bil muhmala basir da sinu ba da sadun ba basir kun ga suna na uku kenan amma al-imam Muhammad ibn Ishaq sahibu sira ya ce sunan rifa'a suna hudu ma ne kenan wasu kuma suka ce sunansa marwan kama limam ibn hajar ya rinjayar da sunansa bashi sunansa bashi to ya dai fi shahara da alkunyarsa abu lubaba abu lubaba tabni abdul munzir babansa sunansa abdul munzir man huwa waye shi huwa alwaliyu taqiyyu shine waliyin nan kuma wanda ya kasance mai taqwa وأن أي من باب ذكر الخاص بعد العام التقي المؤمن التقي هو الولي شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يتي من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا duk wanda ya kasance mai mummuni ne shi sannan ga taqwa to shine ake ce masa wali kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون so da ka siffofi guda biyu mutum yake cika ya zama waliyi amma nan sai ya ce huwal waliyu taqiyyu shine waliyi kuma taqiyi ai taqiyi dama ɗaya daga cikin siffofin waliyi abu lubaba tabni abu lubaba tabnu abdul munziri shine abu lubaba dan abdul munzir kana taqiyan kana naqiban shahid al aqabata yana ɗaya daga cikin annuqaba annuqaba wakilan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba a lokacin da larabawan madina suka zo wajensa akan cewa sun zo su masa mubaya'a cewa ya bar garin makka ya dawo garin madina to ƙabilu biyu manya-manya banu la'ausi da banu khazraj sun zo to shi yana cin banu la'aus so daka shi na ƙili ne wakili ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓa ya tura su ya ce su koma garin madina su ci gaba da wa'azi su ci gaba da karantar da mutane addini allah bai masa umarni da ya hijira ba to shine na ƙibi wasara ma annabi sallallahu alaihi wasallam ila badrin ya tafi yakin badar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu ila almadinati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya koma garin madina fastakhlafahu alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi ya zama magajin gari ya zama magajin gari mai kula da gari a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan wa daraba lahu bi sahmin da aka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka masa kasansa kaman ya je badar waɗanda suka je badar mun san cewa an samu ganima to shi shi abu lubaba ya je sai annabi sun ce ya koma ya je aiki na tsaron gari ya zama shi zai rika sallah da mutane ya zama shi zai rika kula da gari to ya aikata haka da aka dawo yakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kasansa aka bashi kaso kamar yadda aka masa sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu sayyidina Usman shi ma bai je yaki ba saboda ya tsaya jinyar matarsa Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallama to da ya tsaya jinyarta bayan ya tara su annabi sama ya dawo yakin badar to sai aka ɗauki duk shi ma abin da aka ba duk waɗanda suka halarci badar aka ba shi sannan kuma malamai suna sa sunansa daga cikin sunayen waɗanda suka halarci badar Mala ya ce wa na haza baƙonmu wannan baƙonmu a tarihi kenan kanat lahu qissatun ma'a bani quraizata hakika yana da wata kissa ta musamman a bakula tare da banu ƙuraiza banu ƙuraiza waɗannan yahudawan na madina ɗaya daga cikin jinsin yahuda guda uku to akwai kissar da ta gudana akwai abin da ya gudana tsakaninsa da su wa hadathat minhu hafwatun har aka samu kuskure ya faru da shi hafwa kuskure ثم عاد لربه أما daga baya ya dawo ya tuba ga ubangijinsa fataba alaihi wahada sai Allah ta'ala ya karɓi tubansa wahada kuma ya shiryatar da shi akwai kissa tana da tsawo malaman sira sun ambace ta ga ta nan malam zai kawo mana fi ghazwatil ahzab bayan ya ce ma hiya qissatuhu to mecece kissan nan fi ghazwatil ahzab a yakin da aka yi shi da ake ce masa ghazwatul ahzab wato ghazwatul khandaq yakin da aka yi shi a shekara ta biyar bayan hijira kana annabi sama qad abrama ahdan ma'a bani quraizata annabi sallallahu ya kulla wani alkawari da shi da banu quraiza dama kafaran da suka rage a garin madina su ne banu quraiza domin banu qainuqa su suka fara cin amana mun sani lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina ya tarar da manya-manyan kabilu da ake da su guda uku akwai banu qainuqa akwai banu nadir akwai banu quraiza da annabi sama ya zo garin Madina sai ya ce musu su zo a rubuta takarda ta yarjejeniya kamar constitution kenan suka taho aka rubuta wannan takardar ta yarjejeniya malaman sira suka goyito ta na sha ambata mana tana da bunud wato nambobi ko kashe-kashe sun kai wajen arba'in da wani abu ba su kai hamsin ba aka tsara ga yadda za a zauna zaman lafiya a garin madina mutanen madina annabi su sama shine jagoransu duka gabaki da shine jagora a inda al'umman musulmai sun zo muhajirai sannan kuma an samu ansa daga al'ausu da al-khazraj su kuma a gefe guda akwai kafirai na yahudawa su ne banu qainuqa da banu nadir da banu quraiza to aka rubuta wannan yarjejeniyar cewa za a yi zaman lafiya ba za su yaudari musulmai ba ba za su haɗa kai da musulmai da waɗanda ba musulmai ba a wajen garin madina a zuwa a yaƙi musulmai aka rubuta wannan wasiƙa a wasiƙa bayan an rubuta ta yarjejeniya to waɗanda suka fara cin amana su ne banu kwarai banu nabi ba banu kainuka da banu kainuka suka ci amana annabi sallama ya kore su daga garin madina sannan aka ci gaba da tafiya sai banu nazir suka zo su ma suka ci amana sai ya zama saura banu quraiza banu quraiza sai yakin ahzab ya zo ghazwatul ahzab kafirai ne suka aika ma junan su da da da wasiƙa da wato sako cewa ba a yafe ma duk wani kafiri da yadda shi kafiri bane face sai ya halarci wannan yakin kuma ya zo da gudunmuwa shi yasa aka kira ta aka kira shi yakin da ghazwatul ahzab wato yakin kungiyoyi to banu banu quraiza da za a tafi da aka shirya yakin sai suka zo suka samu annabi sama suka ƙara jaddada masa cewa ai suna nan akan alkawarin da yayi da su su ba za su ci amana ba haka aka yi to aiko sai suka ci amana to shine nan abin da zai faru da abu lubaba ya faru da shi to shi kenan annabi sama ya kulla alkawari da su banu quraiza wa kana min min min bunudi hadha al-aqd ya kasance in an ce bunud jam'i ne na albandu albandu doka abin nan kalma ce ta doka kalma ce ta lo ta kanun in an ce alband kamar misali ka ce section section ne na wata doka shine alband to to daga cikin bunud din wato daga cikin sasussuka na wannan dokar na wannan alkawarin da aka kulla min bunudi hada al'aqdi daga cikin sasanni na wannan abin da aka kulla na alkawari addifa'ul mushtariku anil madinati cewa za a tsara madina tsaro na taimakekeniya an kulla annabi sallallahu alaihi wasallam da su yahudawan banu quraiza sun yadda za su kare garin madina idza ta'aghadat li'tida'in kharijiyyin idan garin madina ya fuskanci ta'addanci na waje idan yan waje suka kama madina ta'addanci za su za su yi garin madina ta'addanci to an kulla alkawari cewa za a haɗu a taimaki juna ba za a yadda a ci mutuncin garin madina ba ولما أقبلت الأحزاب lokacin da ƙungiyoyin nan na kafirci suka zo suka fuskanto garin madina turidu isala sha'fatil muslimin suna son sai sun bubbugo asalin tushen musulmai a garin madina wato suna son su ma musulmai ki faɗe kwala wa nazalat hawla madinati waɗannan ƙungiyoyi na kafirci suka sauka a gefen garin madina ja'atil anba'u ce ga labarai sun zo anna yahuda bani quraizata qad naqadu ahdahum cewa ai banu quraiza yahuda wannan sun sun sun walwala alƙawarin da aka yi sun walwala alƙawari sun ci amana ashe da su aka rika shirya wannan yakin su suka rika ba da sirri ina bariki take ina waje kaza yake ga ta inda ya kamata ma a zo suka rika murasalat suna aikawa da wasiƙu zuwa makka kunji wa qalu laysa bainana wa baina muhammadin aqdun wala ahdu suka ce dama ba mu da wani abu da muka kulla na alkawari tare da muhammadu suna nufin annabin mu sallallahu alaihi wa sallam suka ce ba wani alkawarin da aka kulla kawai suka ci amana to shine malam malam malam ya kawo ya kawo wani ta'aliki da Sheikh Muhammad Al-Ghazali As-Suqa rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa fiqh sira yake cewa wa maslaku bani Isra'il kun ga wajen aiko hashiya a hashiya ta uku namba ta uku الشيخ محمد الغزالي يتشي ومسلك بني إسرائيل كاغا هنيا بنو إسرائيل سكي بي بإزاء المعاهدات التي أنبوها أجمد القورن دسوخ قلنا قديما وحديثا تنشن بعد ينزو يجعلنا نجزم بأن القوم لا يدعون خستهم أبدا wannan shi ke ƙara tabbatar mana da cewa banu Isra'il wato Yahudawa wallahi ba za su ba wannan ƙasƙancin nasu ba har abada su yi alƙawari kullama ahadu ahadan na bazahu fariqun minhu duk lokacin da aka yi alƙawari da su to in dukkanin su ba su haɗu sun saba alƙawarin ba to sai an samu wani yanki daga cikin su ya warware alƙawarin wannan abin da alƙur'ani ya faɗa mana kenan so daga haƙiƙa ce ƙur'aniyya sannan haƙiƙa ce tarihiyya sannan haƙiƙa ce waƙi'iyya shi yasa a shirbi sufal karabawi hafizahullah in ya tashi yana faɗin in aka ce za a kulla zaman lafiya da yahudawa sai ya ce salamu sharabi wa sharabu salami haka yake kiransa salamu sharab kun san sharab ai kawalwalniya in mutum yana tafiya a titi rana ta rana sai ya ga titi kamar ruwa miraj ko to to shi to salamu sharab kenan zaman lafiyar da ake kullawa da yahuda to matsayinsa ɗaya da wannan wannan ruwan aljanna ba ruwan aljanna ake cewa da hausa ba to matsayinsu ɗaya salamu sharab sharabu salam ne ku sadaka ba ba alkawarin da suka taɓa cikawa falau falau falau tarakatil hamiru nahiqaha Ashir Muhammad Al-Ghazali ya ce da jakuna za su daina wannan kukan da suke yi in jaki zai daina kukan shi wal afa'i ladghaha idan kuma kumurci macizai jam'i ne na al'af'a al'afa'i wato macijiya macizai za su daina taron mutane tarakal yahudu na qabahum lil uhudi to da yahuda su ma za su daina saba alkawari kamar da yadda bahaushe yake cewa in jaki zai yi ƙaho ko kaza za ta yi bawali ko ta yi haƙori kaza ta yi haƙori ko kuma kaza ta yi fitsari to su ma za su daina saba alkawari so daga ɗabi'ar yahudawa tun can da ƙur'ani ya faɗa mana an ba mu tarihi mutane ne waɗanda ba su taɓa cika alkawari ba wannan ya faɗa a cikin littafin su fiqh sira to to to ga banu quraiza an kulla alƙawari da su ashe sun yi aika da sakonni sun faɗi sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa haka suka shirya to za mu ji me ya shigo da bayanin abu lubaba a game da wannan cin amana da banu quraiza suka yi insha Allah ta'ala a karatu na gaba Allah ganar da mu